الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا درسي نبقيكو ونشين درسي منبقي أتكين باب صحو babi na rafkanwa na gyaran sallah in an samu matsala a sallah a cikin wannan littafi na ahalari za mu tashi faɗin malan Allah ya masa rahama wa man dafa almashi ya bayyana ya daihi nan ne ba? to bismillah bismillahir rahmanir rahim wanda ya tunkuɗe mai wucewa gaba gare shi mun gane ko kana sallah wani yazo zai wuce a gabanka sai ka tunkuɗe shi bayan ka nuna masa kar ya wuce na farko yaki ka nuna masa na biyu yaki ya sake tahowa ya nuna lalle sai ya wuce to wanda ya tunkuɗe shi ya hana shi wucewa kaga ai kai aiki a sallah ko to sai aka ce to wannan tunkuɗewan da sharadi a karatukan bayan mun fada ya zama na kai da kake sallan ba zuwa kai ka tara hanyar mutane a cikin masallaci ba ka nemi guri ne keɓantacce gunda mutanen masallaci suna da wata hanya daban in ba taka ɗin ba ba kuma taɓa kuma takura musu ba to nan ba za ka bar shi ya wuce ba in ya zo zai nuna zai wuce shi ɗan ne ka yi tarazaza da shi ka tunkuɗe shi yawwa ya tunkuɗe ka ka tunkuɗe shi to wannan aikin bai sa sujjada ba kamar da za mu faɗa na aw sajada ala shakki jabhatihi ko kuma da ka zo sujjada sai wani uzuri ya sa maimakon kai a full akan goshinka full goshinka sai zama da dan gefe kai ko nan din ya zama akwai dan kululun ciwo ko ko kuma wani uzuri dai haka sai ka dan yi ta gefen goshin ba kan tsakiyar goshin ba eh aw sajada ala tayyatin ko kuma ala tayyin aw tayyatayn duk yayi ko kai sujjada a bisa Uh, min imamatihi ko kai sujjada a bisa nadi daya ko nadi biyu na rawaninka rawaninka ya dauru ta yadda uh, dole in za ka yi sujjada din sai ya dan taba rawanin sannan ya dan taba wani abu na goshinka sai zama nadin rawaninka ya dan tare wani abu na goshinka to yawa in dai bai fi nadi daya nadi biyu ba nadi daya nadi biyu zaka iya jin kamar kasa zaka ji kaman kana kan kasa ne zaka dan ji abin nan gurzu-gurzun ƙasan da kai sujada ko kafin da kai sujada a kansa su babu laifi a kansa falashe alaiki babu sujada babu wani sujada a kan mutum gane ko yawwa sau da aka tunkuɗe wanda zai zo gabanka yana sallah ka tunkuɗe shi kamar yadda annabi ya faɗa idan kana ahadukum idan kana ahadukum yusalli fala yad'u ahadan yamurru bayna yadayhi dayan ku yana sallah kar ya bar wani abu ya wuce ta gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadra'hu mastata'a ka tunkude shi ya daidai gurgudu ka hana shi wucewa fa in aba falyuqatilu in yake ma ku yi fada sosai ku yi ku ya kayake shi abin da ake nuna kayake shi ne ka ƙara tunkudan da ƙarfi sosai da sosai annabi sallallahu alaihi wasallam akuya ne ma ta zo ta wuce gaban sa sai da ya hana ta ya taho ya taho ya hadiya matse ya hana ta wucewa abin da ke gaban sa balle kuma dan adam na'am wala shi alaihi fi galabatil gai babu komai a gare ka idan kana sallah sai amayyarin jaye ka amayyarin jaye mutum yana fama da malaria yana fama da kaza kawai sai amai din yazo ka dan juya kanka kadan ka yi shi a gefe ko kana da wani tsumma ka tare shi babu komai a gare ka na haka ma in magwas ya zo maka haka ma idan magwas ya zo wa mutum fi sala a cikin sallah duk wannan babu komai a gare shi ba za a ce zuwan da ya yi da ɗan hankicin da ka ɗauka ka goge kana sallah ya ɓata maka sallah ba za ka ƙarasa sallar ka kuma babu sujada a gare ka tunda muna magana ne na kan sujada na wasu hau ne ya dace aiko kasara suka yi dakata dakata ba damuwa ina ga ya kula da karatu na baya ne ai ya duba karatu na baya ne wanda fa almashiya ne ne dai wasu da Allah ya ta wasu hau ya dace wasu hawul mamu rafkanwa ta mamu to liman ya dauke maka wannan karatun malam zai yi gini a kansa zai bada misalai da yawa in an rike shi da kyau to misalan da za a bayar daga nayi tambaya ma za a gane akan wannan aka yi gini a kula da shi wa sahawul ma'amumi rafkanwa da mamu zai yi mamu ya samu matsala a cikin sallarsa amma a lokacin da yake tare da liman mun gane ko ya hamiluhul imamu to limaminsa ya ɗauke masa wannan ba zai sujjada ba saboda liman direba ne ai a matsayinsa na direba a sallah akwai abubuwa da yawa shi direba yana ɗaukewa fasinja ai ko direba yana ɗauke musu nauyin rike stiyari birki shi yake yi totur shi yake yi kwana shi yake yi su suna zaune ana yi da su ne ko kamar yadda a sallah ƙira'a na sallah mamu suna yi in a ɓoye ne ka samu dawa za ka yi ka yi amma ba ka yi ba sallanka ta ɓaci sallanka lafiyar ta garau ko yawwa to haka ganin zai ɗauke maka wasu abubuwa to sahau ma zai ɗauke maka na sai dai idan farilla ne ka tauye kai mamu to nan kuma har shi liman ɗin shi ma babu sawu a kansa sai ya biya ta balle kai mamu in ka tauye wata farilla kana bin liman to ba za a ce ya ɗauke maka ba sai ka biya ta misali ka bar sujjada ko ka bar ruku'i wayannan su ne manyan misalai ko ka bar kabbarar harama to wayannan duka liman ba ya ɗauke maka su a ce kawai tun da kana tare da liman ya ɗauke maka babu sujjada kanta kuma babu biyan ta ita sai ka biya ta sai ka biya ta na to malam zai fara mana misali yanzu malam zai fara mana misali na abubuwan da shi ba a ɗaukewa ba a ɗaukewa a liman na wa'iza su halma amumu idan mamu ya samu rafkanuwa mamu ya samu matsala au zuhima ko kuma matse shi aka yi ko kuma auna asa ko gyangyaɗi ya ɗauke shi mun faɗi matsalan gyangyaɗi a wancan karatun ko har muka yi misali da malam malam wa'e ko in ka manta ni ban manta eh to ko mutum gyangyaɗi ya ɗauke shi mun yi hukuncin gyangyaɗi mun faɗi kalolinsa kuma a baya ba karatun baya mai so sai ya ji littafin karatun baya to ko gyangyaɗi ya samu mutum ya sa ya samu rafkanuwa anin ruku'i ta yadda ba zai iya yin ruku'i ba ko kuma bai samu daman yin ruku'i ba to ku rike karatu na gaba wa huwa fi ghairil ula amma sharadin hukuncin da zamu fada yanzu ya zama ba raka'a farko bane duk ai hukuncin da zamu fada yanzu ya zama ba raka'a ta farko bane to bari mu faɗi hukuncin sai ku ɗora shi a dukkan sauran raka'o'in banda raka'ar farko sai kuma mu ji me yasa na fa in tamiya fi idrakil imam idan yana tsammanin yanzu ba mun ce an matse shi bai yi ruku'i ba ko kuma gyangyaɗi ya hana shi ruku'i ko kuma rafkanwa kawai wani abu ya faɗo masa kawai ana ruku'i nan shi yana kawai kamar shi ma cikin ruku'i yake har liman ya dago daga ruku'i har ya tafi sujjada duk fashe yana tsaye keken zai iya faruwa iya faruwa Allah ka yafe mana to idan mutum yana tsammanin zai samu ruku fa in lam yafi idrak limam in yana tsammanin zai riski limam qabla raf'ihi min as-sajdati thaniya kafin liman din ya taso daga raka'a ta biyu har ya fata fi bayi surka daya yayi yayi sujjada kai afwan har ya sunku ya fi liman ɗin ya taso daga ruku'i ya yi ruku'in ya taso daga ruku'i mutum kuma yana tsaye ya tafi sujjada ta ɗaya kuma da mamu duk mamu ma sun yi amma shi yana tsaye ya tafi sujjada ta ɗaya sai ya ga aishi ko ruku'in ma bai kuma ga liman ya je sujjada to in yana tsammanin har zai yi ruku'in nan Allahu akbar sami Allahu liman hamida domin shi yanzu Allahu akbar ɗinsa babu tasbihi ba mun faɗa tasbihi mustahabbi bane shi sa karatun ba yana da alaka da karatun gaba kun ga ai tasbihin nan shi mustahabi ne to kawai shin ruku'in ake nema ce Allahu akbar ya samu nitsuwa ko ne sakon biyu ne sami Allahu liman hamida ya samu nitsuwa ko sakon biyu ne Allahu akbar ya samu liman a raka'a na as-sujjada ta nawa ta biyu idan liman ya taso sai ya yi sujjadarsa ta ɗaya sai ya cika ta kenan sai ya miƙe sai ya bi shi ko to in yana da tabbacin haka zai faru to raka'a sai ya yi wannan ruku'i din yanzu yanzu irin wanda na fara ya kamo liman din ya ƙara giya kenan ko in liman yana giya uku yana giya hudu shi ya rage giya da in an rage giya ta fi ja da ƙarfi ko in ta ja kuma sai ya saki to ya kamo shi mun gane ko wala hiqahu ya kamo liman din to mun gama kashi na farko yanzu ba a raka an farko ba na'am amma in ba shi da tabbas cewa ina zuwa in ba shi da tabbas in lam yatma in ba shi da tabbas din cewa kafin yayi ruku'in har liman zai taso sabuwar raka'a to tarakar ruku'a ko je sai ya bar ruku'i na'am sai wa tabi'a imamahu sai ya bi liman dinsa kawai ya tafi sujjadan kwaya ɗayan da ya samu ehe fi mawdi'iha faƙata ma'uraka atan fi mudiya sai biya raka'a guda ɗaya a bigiran waccar a wajen waccar da ta kubuce da ya rasa mata rukuyi sai ya biya bayan limaminsa ya gama sallama abin da ya sa muka ce fi gairil ula ɗin nan ka'idan nan da muka faɗa ya zama ba a raka'ar farko ba domin mashabar malikiya suna da wata babbar ka'ida ka'idan su shine ba za ka zama full mamu ba a sallah sai ka samu raka'ar farkonka ba farkon liman ba fa raka'ar ka ta farko da ka samu tare da liman sai ka hada hada ruku'inta idan baka hada da ruku'inta ba baka samu ruku'inta ba tare da shi ba kai sunan ka har yanzu masbuki ne in dai raka'ar farko ne amma raka'a ta biyu dan ka kasa samun ruku'i tare da liman shi an yadda ka yi gudu ka kamo liman din kun gane shi an yadda ka yi gudu ka kamo liman din ka yi ruku'in ba tare da shi ba ka je ka kamo shi yana sujjada amma raka'ar farko ƙa'idanta na ka zama mamamu shi ne sai ka yi ruku'i tare da liman a raka'ar ka ta farko kai ko da shi liman ba raka'a ta farko ba ne bari ba ku misali limamin munin yana sallah sallan azhar ko kuma sallan isha'i an yi raka'ar farko an gama sai na shigo a raka'a ta biyunku ni ba yanzu na zama masbuki ba a raka'a ta biyun nan la ashe wani abu ban saka shi ba kuke tuna min mana a raka'a ta biyun nan naku ni kuma ta wata nawa ni kuma ta ɗaya ba ku ta ku ta biyu ni kuma ta ɗaya sai na yi Allahu akbar to da na yi Allahu akbar a wannan raka'a ta ta ɗaya ko kuma ta biyun ku sai liman har ya yi ruku'i ya ɗago ni ban yi ruku'in tare da shi ba har ya tafi sujjada ko yana shirin tafiya sujjada to a nan gurin yanzu ba zan ce bari in yi ruku'i a gurguje don na kamo shi ba a nan gurin na yadda na rasar ka a ɗaya yanzu suna na rasar ka nawa biyu yanzu da ni da wanda ya shigo yanzu duk uwarmu ɗaya ubanmu ne domin wanda ya shigo yanzu ma me yasa zan ce bai samu raka'ar ba bai samu ruku'i ba ba sadiq dan bai samu ruku'i ba to ni din ma yanzu ban samu ruku'in farko ba saboda haka yanzu da ni da shi duk raka'a biyun nan ba mu same su ba to da ka ka'idar malikiya da wasu daga cikin almazahib mashabobi shine dole ne sai ka samu ruku'in farko tare da liman sannan ka zama mamu in baka samu ba kai ba mamu bane kenan wannan hukuncin da muka faɗa ga wanda ya samu raka'an farko ne ruku'in farko tare da liman raka'a ta biyu ko ta uku ko ta hudu anan ne wannan hukuncin zai hau kanka mu je ɗaya bangare na ƙarshe ne saboda mu gama hukunci to wancan rafkanuwan da muka yi na ruku'i to nan kuma malam sunusi nan kuma akan sujjada ne aka yi ruku aka yi samu rafkanuwa din sai baka yi sujjada ba ko matsa mutum aka yi ma'ana mutum ya yi rafkanuwa ne ya manta ya sha'afa ko kuma aka matse shi auna asa ko kuma ya yi gyangyaɗi hatta kamal imamu ilar raka'atul ukra halli man ya tashi zuwa raka'a ta gaba ehe sajada sai sujada in tami'a fi idraki ko tama'a fi idraki al-imam in yana da tsammanin zai samu liman qabda abdu ruku'i kafin ya kulla ruku'i to kun ga can can na farko kafin ya taso ne ko nan kuma sai kai sauri kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka tashi ka same shi in kana tsammanin ba zai yi ruku'i ba a raka'an da ya tashi ko na'am amma in kana tsoron cewa kafin kai guda biyu din nan har zai kulla ruku'i mun faɗi kulla ruku'i kuma a wajen ibnu qasim da wajen sauran malaman malikiya wasu suka ce daga ka kama gwiwa wasu suka ce sai ka dago to in kana tsoron kar a ce raka'a ta kullu to wannan wa illa to sai ka taraka ku sai ka bashi ba za ka yi wannan sujada guda biyun ba eh sai ka bi liman sai ka biya wata raka'a daban tunda yanzu raka'a ta kubuce maka na'am to nan ne fa karatunmu da yake da alaka da baya wa haythu qadar raka'a duk lokacin da kuma ka biya wannan raka'a din ka biya raka'a guda ɗaya din nan babu sujada a gare ka sai dai in kana shakku ne a ruku'in awu sujudi ko kuma sujudi ko kana kukushin kayi shi ko baka yi shi ba me yasa muka ce babu sujada a gare shi saboda saboda sahawul mamum ya hamilu hul imam shi yasa nace ku rike gurin mun gane ko so lokacin da ka biya kai wannan abun babu gyara babu wani abu a gare ka saboda sahawul mamum ya hamilu hul imam rafkan wal mamu liman ya dauke musu liman ya dauke musu Allah ya mana jagoranci za mu dakata a nan gurin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh